نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله
yau muna 27 ga watan al-muharram hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 1447 wanda ya dace da 22 ga watan bakwai shekara ta 2025 ci gaba da yin karatu a cikin littafin arba'un haditha za mu tashi kan hadisi na 39 الحديث التاسع والثلاثون ثلاثون أربعين دقيقة ما لن يتي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما an karba hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yace anna rasulullahi lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala yace inna Allah tajawaza li lalle Allah subhanahu wataala ya yafe mani an ummati daga al'ummata Ma'ana Allah subhanahu wata'ala ya yafe ma al'umma ta. Al-khata ya yafe mata ne. Kuskure. Wani siyana da kuma mantuwa. Duka Allah subhanahu wata'ala ya yafe ma al'umma ta. Wa mastukri wa alaikum. da abin da aka tilasta al'umma ta a kan aikata shi. Waɗanda abubuwa guda uku, Allah ya yabe ma al'umma ta idan sun aikata su. Muna ganewa, da kuskure da mantuwa, Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani su cikin Ƙur'ani. Ƙarar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya yabe su. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا muka ce ya Allah mahaliccinmu karka kama mu idan mun mace karka kama mu in mun yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya ce wa laysa alaikum junahun fi ma akhtatum bi babu laifi akan ku cikin abin da kuka aikata da kuskure walakin ma ta'ammadat qulubukum sai dai kuna da laifi akan abin da kuka aikata da gangan a waɗannan abubuwa guda biyu ayu guda biyu sun yi bayaninsu tilastawa kuma shi ma alkur'ani ya bayanin shi karara Allah ya ce man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk wanda ya kafirta da Allah bayan imanin shi da Allah subhanahu wata'ala to shikenan ya hita daga addinin musulunci amma Allah ya ce illa man ukriha sai wanda aka tilasta aka matsa mashi lalle sai yayi kafirci kuma ya kafircin amma wa qalbuhu alhali zuciyar shi mutma'innun bil iman tana cike da imani kaga Allah ta ya ce illa man ukriha sai wanda aka matsa kuma Allah ta ya ce la yattakhidhu almu'minuna alkafirina awliya'a min duni almu'minin kada mu'mine su rike kafirai masoya inda ba mu'mine bane wa ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء duk wanda ya aikata wannan mana ya so kafirai koma bayan masu imani to ba ruwan Allah da shi illa an tattaku minhum tuqa sai dai ku kare kanku da wata kariya daga gare su mana sai dai ku yi wani abu saboda sun matsa muku saboda ba yadda za ku yi sai ku yi wani abu wanda zahiri kuna nuna masu soyayya amma ba ku yi ba ku san su idan kaga akwai lokacin da za ka bayyana soyayyar kafirai ba don kana so ba saboda mi saboda ya zama tilas ya zama dole ba yadda za ka ga waɗannan duka alkurani mai girma ya yi bayanin su to me ma'anan hadisi wannan hadisi abin da yake nufi duk abin da kai da mantuwa Allah ta'ala ba zai kama ka da laifi ba duk abin da kai da kuskure Allah ta'ala ba zai kama ka da laifi ba duk abin da ka aikata ta hanyar tilas matsa maka aka yi ba ka ƙin ba ka yi ƙiyawa to Allah subhanahu wataala ba zai kama ka da laifi ba wato kuskure kamar yadda muka sani shine mutum ya nufi yin wani abu sai ya kuskure ma wannan abu ko mutum ya nufi aikata wani abu to sai ya je ya aikata saɓanin abin da yake so ya aikata misali za ni ta a kasuwa ko za ni ta wurin aiki ina za ta wurin aiki musa mutu na sai wani ya gita na bigi shi a gaba ni to da bigi shi ba shi yake ce mami yake ce ma kuskure mantuwa kuma shine kana sane da abin amma lokacin da zaka aikata shi kuma sai ka manci sai ka shiga wani abu da to su bin duka Allah subhanahu wataala ya yabi wanda ya aikata su ma'ana ba yadda zunubi cikin aikinsu Allah ba zai rubuta mai zunubi ba muna ganewa ko sai dai idan aka ce an dauke ma laifi ba za a kama ka da laifi ba baya hana cewa wannan abin da ka aikata na kuskure ko na mantuwa ko na tilas baya hana a ce mi wani hukunci ba zai biyo baya akan shi misali wanda ya manci alwala bai yi ba ya yi sallah yana tsammanin ya yi alwala ya wannan sallah mai hukuncin sallar shi bai ma Allah laifi ba saboda mi saboda ya yaka da mantuwa ne kuma Allah ba zai kama mutum in yami ba amma duk lokacin da ya bayyana ya tuna cewa lalle ya yi sallar nan ba da arwanda ba ya kamata yi ba ya cewa Allah ya yabi mana a Allah ya yabi ma da kai sallah saboda ba a sallah ba arwanda to amma tun da kai sallah da mantuwa ba arwanda wannan laifin Allah ya yabi maka amma sai ka yi sai ka sake sallah in baka tuna ba kuma shi kenan baka tuna ba har abada kawai kallon ka kake kayi arwala kai sallah sallar ka tayi wurin Allah an baka ladan wanda ya arwala ya sallah saboda ni shi yana tare kai kuma kamanci kai muna ganewa ko kenan mantuwa an baka tuna ba to an yabe maka in ka tuna kuma ba a yabe maka duk wanda ya tuna yayi sallah ba da tsarki ba to wajibin shi ne sake wannan sallah in ya kiyaye to lokacin sai Allah ya kama shi da laifi aka ba mutunan da wato yamance yin bismillah a wurin yanka a wurin yanka dabba akwai mantuwan yin bismillah a wurin yin alwalla yin bismillah wurin yin alwalla malamai sun sabani wasu sun ce wajibi da wasu sun ce sunna ne mustahabi ne a wurin wasu idan ka yi alwalla ba ka yi bismillah ba kana sanatu ba ka da alwalla a wurin wasu kuma ko da kana sane saboda musabi ne ba ta daga cikin farannan sallar alwala shi ke na alwala ka ta yi muna ganewa ku to haka mutunan da ya zo wurin yanka sai ya mance mi yanka a wurin bismillah a wurin yanka dole wajibi ne ba mutunan da ya zo ya mance kawai sai ya samu dabba ko akuya ko rago ko tinkiya ko zakara ko zabuwa ko zago ko wani abu daga cikin dabbobi kawai ya ta gagara ba ya mance da bismillah bai ba ya yayin kan shi ya ko bai ba kaga ya mance to tunda ya mance Allah kuma ya ce ba ya kama mutum da zaman tuwa ko to yanka ya yi to in ya tuna ba bayan ya yanke tun tuna sai ce bismillah ya wada huwa a tsira hukuwa ya No, no. wa yawancin malamai sun ce ci ake yi shikenan tun da ya riga ya yanke sai a ci saboda mantuwa ce inda da gangan ne sai a ci kuma Allah ya ce kuma abu Allah ya ce ai kama ce ai kaga Allah ba zai kama ka da ni amma an kai da gangan tun da Allah ya ce kai ka kiya to kaga sai Allah ya kama ka da ni da laifi haka da mutum zai mance sallah zai bar sallah ya mance da zai ba to idan ya tuna tun da ya mance kuma ya tuna lokacin ta ya fita ya kenan Allah zan kama shi da ne, ko zai kama shi? Ha? An kama shi da laifi saboda yana iya ranka ta, saboda haka wajibin shi ne ya ranka wannan sallah ne saboda hadisa Annabi sallallahu alaihi wasallam zalla ce duk wanda ya kwana daga yin sallah ko yamance ta to idan ya tashi yayi ta ko idan ya tuna ta yayi ta ba ta da wata kafara sai dai yin sallah. Allah ya karanta wa aqimis salata li dhikri kuma ka tsaye da sallah saboda an batuna haka da mutum za a yi sallah yana dauke da wata najasa ga jikin shi ko ga sutar shi wanda ita wannan najasa ba a yi rangwame game da ita ba babu sulki nan daga baya bayan ya kare sallah ya tuna akwai najasa ga jikin shi ko kuma yana cikin tsakiyar sallah mai hukunci kana cikin sallah sai ka tuna akwai najasa ma'ana ka tuna baka yi wanka ba kana da janaba ga jikinka cikin sallah sai ka bari ka kare ko ko yanke sallah za ka yi kaita to najasa kala-kala ce akwai najasa da ba za a yahi maka ita ba amma kuma kana iya mi kana iya rabuwa da misali ga suturar ka akwai mani ko akwai kashi gadi ba kawai sai ga kashi wadda yawo a tsakari na mutum ko naka ne majewa ka tako gari ko ko yaro yama baka lura ba sai da ka zo ka da sallah kana cikin sallah sai ka gani ya sallah kana da dubarnar ciki kana iya tuke wannan ka aje ta ka ci gaba da yi saboda mai dubarnar ɗinka ita mai sauta ce wannan kashin bai ta wata haka ya faru ga manzo Allah Allah sai manzo Allah yana sallah sai mala'ika jibril ya ce mai takalmin da kake sallah da su suna dauke da kazanta kuma za Allah hiddar su kuma ya yi da sallar shi kaga bai koma baya ba ba sake sallah aka yi ci gaba aka yi saboda bai abin ga takalmi ne sai aka cire takalmin aka koma kasa aka yi sallah to kenan da haka za ta faruwa ko ga hullarka shi hullarka akwai akwai najasa wadda ba a karɓar sallah da ita sai ka cire ka aji ta su gaba da sallar da wajen kenan ba ya halitta kenan ba koyaushe ba ne haka ce Allah ta'ala ya bi maka laifi cewa shi kira an ɗauke ma wannan ibada in ba ka tuna ba to an ɗauke maka in ka tuna kuma ba a ɗauke maka laifi an ɗauke ma amma ita ibada tana nan sai ka yi ta haka da mutum zai mancewa yana sallah ya magana yana cikin sallah ya manta shi sallah yake kawai kama ɗini misali yanzu irin da ana ta bada misali cewa mutum ya yi magana cikin sallah sai ka rasa yani za a yin sallah to yanzu ga waya yanzu zamaninmu akwai waya wadda za a kiranka ƙilirin shi kenan waya ta yi ƙara cikin sallah kawai sai ka ɗauka assalamu alaikum alaikum wane ne wani ba ka cewa cikin su kamanta sallah ake alo yana jin ka kana ina ka zo ne to bari in da subhanallah shi cikin sallah kake kai maza ka mai da baya to ya yawan da sallar da shi ta yi ko ba ta yi ba ɗalibai sun yi sabani tun da mantuwa ne wasu ka ce sallah ta bace wasu kuma suka ce sallah za a ci gaba da ita ma'ana dai kaga duk mantuwa ce a ko haka ma da mutum zai ci abinci da mantuwa yana azumi sai daga baya sai bayan yayi nisa ya kusa tare abincin ya tana shi azumi shi ko kuma sai da ya kare ma yana cikin sada hannu kawai sai ya tana shi ko kuma sai da ya sire ma ya samu ruwa ya kwarara sosai cikin cikin shi ai yana neman ina ba za a samun shayi da haka ina shi azumi yake yaya azumi ya yi ko bai ba malamai sun yi sabani game da azumi wasu malamai suka ce azumi ya lalace wasu kuma malaman suka ce azumin shi yana nan saboda hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man akala aw shariba nasiyan duk wanda ya ci abinci ko ya sha ruwa halin kasancewa shi yana azumi ya banci bal yutimma sawmahu to ya ida azumi fa inna ma saqahu Allah aqamahu Allah wa saqahu Allah ne ya ciyar da shi kuma Allah ne ya shayar da shi wasu malamai kuma suka ce a dole sai ya sake mi azumin shi ya lalace wallahu ta'ala haka ma da mutum zai mance yana azumi ya sadu da matar shi ya mance azumi yake shin hukuncin shi hukuncin mutumin da ya ci abinci da mantuwa ne ko ko hukuncin shi daban cewa azumi ya lalace mantuwa ko mi kana iya mantuwa ka yi ba amince a yi sallah ba kuma ta yamance ya sallah kwana da kwanaki ma sai daga baya tuni wannan sallah da yi ta a gani balle azumi ba mantuwa tana samun wata yamance na azumi da shi da matar duka sun mance ba wanda ya tuna azumi ya lalace sai ya ranka ko ko azumin shi bai lalace ba saboda mantuwa shi ba yana cikin abubuwan da malamai suka yi saɓani tun da dai mantuwa ce wasu malamai sun ce shi kenan sai ya tsaya ya ci gaba da azumin shi in kuma suka ce shi kenan azumi ya lalace Allah ya samu dace haka da mutum zai mancewa cewa zai rantsuwa cewa ba zai aikata abu ba sa'annan daga baya sai ya tuna cewa ko kuma sai ya aikata abin da mantuwa ya mance ya yi rantsuwa ba zai aikata abin ba kawai sai ya aikata shi ko kuma ya yi kuskure yana tunanin cewa wannan abin ba shi ne abin da ya rantsuwa ba zai yi ba a kan shi to idan mutum ya yi shi yaya ya karya rantsuwar shi koko tana nan bai karya ta ba yawan malamai sun yi sabani a kai wasu ka ce rantsuwa ta karya wasu ka ce a tun da dai da mantuwa ne ba da wannan ba da shi ke da rantsuwar shi tana nan ba ta karya ba kuma zai ci gaba da cewa kamar bai yi ba saboda ba da sani ne ba ina da sani ba zai yi muna gane ku haka ma da mutum zai kashe mumini da kuskure haka ba a cewa shi kenan ba ku ne ba ka da laifi wurin Allah ba ka da zunubin kisan kai amma ni akwai abin da zai biyo baya akwai mi akwai kafara a kanka akwai kuma mi akwai biya sai ka yi kafara da azumin wata biyu jere sannan kuma ka yi mi ka ba da biya haka ma da mutum zai bata dukiyar wani yana tsammanin dukiyar shi in ya lalata ta yaya ba ya da laifi wurin Allah na bata dukiyar wani amma ne sai ya biya wannan duki muna ganewa ko amma inda gangane kana da laifi wurin Allah kuma sai ka biya kaga duki amma nan ka samu sauki za ka biya wurin Allah ba a rubuta ba laifi ba haka ma mutumin da yake aikin aikin haji ko umara idan ya kashe abin warauta daga da kuskure ko da mantuwa cewa yana cikin ihrami yana cikin niyyar aikin haji yana cikin harama ta aikin haji ko umara ya kashe wannan abin warautan da mantuwa ko da kuskure bai da laifi wurin Allah saboda Allah ya hana a kashe shi kuma ya kashe amma da ta hanya ya kashe da kuskure saboda haka Allah subhanahu wataala ba zai kama shi da laifi ba amma sai ya biya sai an kimanta mai abin da ya kashe nawa za a biya sai ya bada kuna gane ku to saboda haka dai wato waɗannan hukunce hukunce ne suna da yawa kusan hadisi ne da yake magana gaba ɗayan addini duk gaba ɗayan addinin magana cikin kowane babu yana shi baban saki baban aure baban baban yantawa baban cinaki saye da saidawa duk yana shiga ciki mantuwa da kuskure duk suna shiga ciki Allah ta'ala ya samu dace abin da yasa aka yabe ma mai kuskure da mai mantuwa ka dauke masa laifi ba su da zunubi wurin Allah saboda laifi yana biyo baya ne akan abin da kai da manufa abin da kai da niyya da gangan to shi ko mai mantuwa ya kaga da niyya ne ba ko ya bambance ne yake ya aikata wannan haka ma mutumin da ya kuskure cewa ba da niyya ba da manufa ba sai yasa ba su da laifi wurin Allah subhanahu wataala amma dauke masu hukunce hukunce abinda suka aikata yana nan in sun shiga hakin wani to sai su rama in sun shiga hakin kansu ma sun yi abin da mantuwa ko sun yi abin da kuskure suka tuna to sai sun rama wannan abu Allah ya samu dace wannan shine magana akan wanda ya abu da kuskure ko yin shi da mantuwa abu na biyu shine wa mastukrihu alai Allah ta'ala ya yabi ma al'umma ta abinda aka tilasta su aka matsa su akan aikata shi matsa ma mutum malamai suka ce kala biyu ne na farko shine wanda baya da zaɓin aikata abu kwata-kwata matsa mashi aka yi kuma baya da ikon ya kiya kamar mutunan da aka ɗauko shi aka samu katta mai yakari suka ɗauko shi suka matsa mai suka ɗauko ya tilas suka sanya shi a wurin da ya ce ya rantse ba zai shiga wurin mutum ya ce ya rantse da Allah ba zai shiga wani gida ba ya ka ɗauko shi aka zo aka sanya cikin gida aka rihe muna gane mai hukunci shi kuma ya rantse ba zai shiga ba kuma ga ya ɗauko shi yana da laifi ya karya rantsuwa ko bai karya ba bai karya rantsuwa ba saboda ba da kai shi ya abu ba sa shi aka yi katta ne mai ya kari rubda rubda suka rubu shi suka sa shi sun karin shi ko da guda ba ya faɗa bare da su biyu ko su uku suka ɗauki tsamo shi suka haka suka sa shi cikin jira a kare kaga ba da gangan ya shiga ba ba da kan shi ya shiga ba ba da laifi wurin Allah wannan shine misalin mazawa ko kuma aka matsa ma mutum aka dauko shi aka sa shi aka zage kama hannun shi haka yana bugun wani ana da hannun da hannun shi ake kama ana bugun wani an mutunan ya mutu shi ya kashe shi ko wani ya kashe shi ha ba ya iya wannan tare wannan tattar su ne suka same shi suka rike hannun shi haka suna ta bugun wani shi to kaga nan ma matsa mai ba ya da ikon ya hana kan shi wannan abu ba ya da zai amma ba shi yayi ba shi abin da shi da an yi amfani da shamera kamar wata na'ura ana tabin wannan mutum muna fahimta ko shi ma wannan baya da ne ko kuma mace ce aka matsa mata aka kada ta aka kwantar da ita aka yi mata faɗe tana da laifin na wurin Allah ha ba ta yi hada kanta kamar irin abin nan mutane marasa imani mutanen banza da za su kamo mace ko su ganta wani wuri ko ta ratso cikin daji za ta wani balaguro da matan kawai ko cikin gari ba kawai ta biyo wani wuri ba kowa sai su kawai su kama ta da ƙarfi da yaƙi su sa ta ɗakin su sai sun nemi da sai sun lalata da ita kaga su ne mazinata ita ba mazinaciya ba ce saboda mi saboda matsa mata aka yi mata da ikon hana kanta da wannan ita ma ba ta da laifi wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma wani laifi wani zunubi wani abu ba biyu baya a kanta ba mu kaban da zance da za a kama su to ita ba za a mata hannu ba sai su za a yi da saboda ba da santa aka yi ba to haka za mu ganin wato abubuwa waɗanda suka shafi wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine nau'i na farko a nau'in mutunan da za a matsa mashi kaga dai ba da iko su yayi ko na biyu shine wanda aka matsa mashi da bugu ko wani abu sai yayi har sai yayi wannan bugu wanda za a matsa mai a ce bigi wani a ba shi sanda a ce dama wani ita ko a ba ya bulala a ce kama wani bulala duhu yanzu ba ba rike shi aka yaushe aka ba aka sai mashi aka matsa mai har sai da yayi kaga wannan aikin yana da alaka da ni yana da alaka da aikin wanda ya aikata shi ne yayi da kanshi amma ta wace hanya ta hanyar matsa to me hukuncin shi domin yana iya cewa ba yi amma kuma yi yayi saboda haka kamar ya zaba aikin ne da kanshi sai dai baya da manufa ta ya aikata wannan aiki amma me ya tunkuɗe ma kanshi cuta ne domin cewa kai in kai ba kai mai bulala da kuma kai za mu bi irin na ni me ya kamata kai aka ce kan mutum bulala dubu in ba kai ba kai hausa amma ba kama ta shi na tsaka mai wuya me ya kamata ka zaɓa kai kai ko a maka in kama shi kana da laihi wurin Allah saboda me abin yana iya dawowa kana iya ɗauka kai a maka amma sai kana rubi ka cutar da wani kai ka a cutar da kai saboda haka in kama ya mutu to kai ka kashe shi ma'ana da kai da su ji za a kama da a kashe waɗanda suka sa kaɗa Allah ya samu dace malamai sun yi tibaki gaba ɗaya akan cewa duk wanda aka matsa mashi akan kashe wani mutum wanda faɗuwan shi wanda jinin shi ya bai halitta a taɓa shi ba ba halitta bai jini ya kashe shi ba ya kashe shi ne da zaɓin kanshi don ya fanshi kanshi daga tusa ɗin mana don kashi a kashe shi shi ya kashe wannan muna gane ku wannan ɗalibai sun yi baya kan cewa lalle za su yi tarayya da shi da wanda ya matsa mashi da shi da waɗanda duk su suka taru suka kashe wannan mutumin a ranar lokacin da za a saka wani aiki wanda kana iya iyawa kai ne za a cewa ka sumbaci aikin ka yi amma ka kikiyawa ka yarda kai kuma ka salwantar da rai to kai ka kashe wannan mutum wanda kana iya bari abin ya dawo gare ka a cutar da kai maimakon a cutar da ɗan uwanka wasu kuma malamai suka ce a ai an yi amfani ne da shi kamar me kamar na'ura ne kamar wuka ce wuka tana da laifin ta yanka dabba tattare da saboda haka kai ma ya amfani da kai ne saboda tilasta wanda aka ba amma dai gaskiya ne wanda ya haka tuno ya daidai ba ko kuma a matsa mai akan ya bigi wani ko kuma a matsa mai ya bata dukiyar wani wanda bai halitta ya bata mai dukiya ba aka ce ya bata a baka a baka sharka mai litir 25 a ce ka samu wata mota ka jiƙe ta da ka kunna mata wuta a maza ma ce in baka yi ba kashe kana yaya duka nan ka an ka watsa duka kana da laifi ko ba da laifi sau da ka ba kowace matsawa ake magana cewa in ka yi ta baka da laifi wurin Allah subhanahu wa ta'ala ba. Haka da za a maza mutum shagiya, ko ya aikata wani abu daga cikin ayyukan da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana aikata wa. To ya halitta ya kobi halitta ba. Wata magana ta malamai suka ce ya halitta ji. Saboda Allah ta'ala ya ce wala tukrihu fatayaji kuma alal bigha'i إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم التي كانت مضى محمد ماتا في يوم ماتا أكن سجيس إذا نسصابوا idan suna nufin su kame kansu su yi kamun kai su yaƙuri da rayuwa to kar ku yarda ku matsa musu sai sun je sun nemo muku ta hanyar zina litabtagu aradal hayatid dunya dan ku samu dan amfanin rayuwar duniya wa man yukrihunna duk wanda ya tilasta su akan su je su nemo kuɗi ta hanyar lalata fa inna Allah bi bari karahin ghafurur rahim Allah subhanahu wataala ne yawan gafara ne ne yawan jin kai ne bayan matsa musu an ce wannan aya ta saukari a cikin Abdullahi dan Ubayy dan Salul shugaban munafikai ya kasance yana da kuyangu guda biyu yana matsa musu je su lalata su kuma ba su so Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yace a bar matsa musu bai da kyawu wannan domin Allah ta'ala ya hana ya hana lalata saboda haka a bari kuma kar ta zama to hanyar ce ta neman kuɗi domin babu albarkaci saboda haka dai da za a matsa mutum ya sha giya to bai kamata ya sha ta ba sai ya haƙuri muna ganewa ko to haka ma matsa ba mutum akan wato maganganu mutum ya wata magana wadda ba ta da daɗi wadda cikinta akwai cutarwa ko kuma mutumin da aka ce aka zo da shi wurin gunkin da ake bauta ma aka ce kai mai sujada in ba gaba kashe kaza ne mai hukunci gunki ne da ake bauta ma aka ce ka zo kai sujada in ba kai ba kashe kaza ne me ya kamata mutum ya yi sujada ko ko kai ne shi kenan kawai magana kai yake da ha kai yayi ba wata magana ba wata dabara da za a bashi ba wani azanci da za a bashi a ba wata dabara wata mahita wadda za a yi ko bai laihi wurin Allah babu ita sai dabara ha yayi malamai suka ce idan gunkin yana kallon gabas to yayi da niyyar cewa Allah ne ba inda gabas ake kallo a yi sujada sai ya yi kawai zaji mahita zaji mahitan malamai za a diba a gani in na yake sai yi idan kuma ba wajen alƙibla yake wajen gabas yake ba to kai ko da za su kashe shi ya haƙura kashe shi wannan magana wasu malamai ce wasu malamai suka ce kai ko da ba gaba sai yake ba ko da nan ne ya su yana da aka ga ya ba alƙibla ba ya koto ya abu shi me yasa saboda cikin alkurani Allah ya ce fa aina ma tuwallu wa tamma wajhullah inda kuka diba Allah subhanahu wataala ya yarda zai karbe mana saboda ya halitta ka yi sallar nafila in za ka tadawa ka kalli gabas daga baya kuma in nan yamma za ka yi ka ci gaba da sallar kana kallon yamma ba ake na akwai lokaci ko yanzu in dai da dabba ne kusa dabba nafila ba farilla nafila ake magana ya halitta ga matafiyi ya yi sallar shi ta nafila yana bisa raƙumi yana nafila shi ko bisa doke shi ko bisa jakin shi yana tafiya sai yi nafila shi da farko ya kalli gaba sai ce Allahu akbar in yaso sai ya kwana to da ba gaba sai ba yana yamma yana ko yana arewa ko yana gusur kuma yana sallar shi din ya din yana fula raka ne ya sallame kuma ya sake cewa nan kuma zai kare cewa Allahu akbar ya sallar shi tunda Allah ya ce haka nan kenan shi ma yana yin sujada ko da wato gunkin yamma yake ko kuma arewa yake ko gusur yake kuna ganewa ko to saboda haka kenan in haka ta kama kenan ba kai tsaye za a kai su gada amma akwai hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallama aka rawaito ya ce masahabbai wasu ne tura wani wuri wurin yaki manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce la tushriku billahi kar ku shirka da Allah kar da ku shirka da Allah wa in quttaytum ko da an tattara jikinku saboda kun shirka kafu ku bari a daita ce muku aw hurriqtum ko kuma aka kunna wuta aka ce duk wanda bai shirka ba ya ba zuwa cikin wuta ta kona shi kafu malamai suka ce to wannan manzala yana magana shirka ne na zuciya ka yarda da abu ina gane ba ku ka iya yin shirka amma ba ka yarda ba saboda maza maka aka kamar yadda Allah ya faɗa wannan ba laifi ba kuma haka aka ruwaito cewa lokacin da Allah ya saukar da wannan aya man kafara billahi min ba'di imani illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman manzala yace ma amma in adu fa'ud in kafare suka ƙara kamo ka suka ce ka yabi gumakansu da alheri ka koma ka yaba tunda Allah ya kawo maka mahita tunda ka san ba da garbi shi ba to kashe kai kansu ta kenan akwai mi akwai rangwame akwai sauki a wurin yin haka Allah subhanahu wataala ba zai kama mutum da laifi ba ma'ana dai wannan hadisi mai girma hadisi ne wanda yake bayanin farada ta Allah subhanahu wataala da wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk lokacin da mutum ya aikata abu da mantuwa ko da kuskure ko da tilas to Allah ta'ala ba zai kama shi da laifi ba duk lokacin da ya samu dama kuma sai ya rabu da wannan mantuwa ko kuma kuskuren ko tilastawa to shi ke nan sai ya aikata ibada da ya kamata yi. Wallahu ta'ala inda muka faɗa ne Allah ya ba mu. Kuskuren da muka yi kuma Allah ya gyara mana. Allah ya sa mu gyara Allah ya taimake mu da gyara Allah ya biya mana bukatun mu idan wanda ba musulmi ya ma musulmi sallama ba in sallama mai kyau ce sai ya amsa ta ji karar ya maka sallama kalmomi da sallama ya ce irin wanda musulmi ke assalamu alaikum sai ka ce alaikum assalam ya halatta amma an baka yadda ya ce za su tsara sai ka yi gana gungumi da zai amma inda ya bayyana yadda musulmi ke suka amsa ne ba na'am
bashi na saboda mutum ya ce shirin ya biya kiran da
bai da kyau ina hukuncin cin bashi na salula mutum ya ci bashi ishirin ya baya ishirin da biyu ya ƙara dala biyu ke bai da kyau kuri da ruwa ne bashi ba ne abin bashi da ƙari ne na'am
ya dace ba a rufe kabari da shi da ce wato dalilin su ko kuma itace ko kuma gari da a fata wannan ya dace abin ya kamata a samu kabari ya iya samu kabari ba ta magana ma kabari da abinda ka gana yi shi ne ake babu wani sabon abu ana rage kabari da kasar da aka gino da ita ake mai da alheri bayan an samu sabuwa wanda za su hana kasa ta taɓa gobaci kamar ganye ko itace ko tukane da sauransu waɗanda ne za su rufe inda kabarin ma wanda mamaci yake kwance sa'adin sai a mai da wannan kasar da aka haƙo a lokacin da ake mai rani babu wata kasa da za a karawa kuma ba a shayi da su manki ba ba ita ma da biyar ne da hukuncin zuriya a musulunci wato don saboda ce ana zuriya shi yana jin ba ya ji daɗi
ba ba haushe ba ne ba mai hukuncin zolaya wai saboda shi ana zolaya ba yi da ana zolaya shi zolaya yana da cikin abubuwa na al'ada masu kyau ba haramun ba ne yana daga cikin musulmi abinda ɗan adam yana son wasa wargi ko da yaya ne kana son shi kakkamewa sai ta yi shi ka sai ta- sai ta sai ta haddasa ma wani ciwo ba walwala lullumince kake sai dai ba a so a yawaita ana yin zolaya amma ba a so ta yi yawa in ta yi yawa yawan fada ake tsakanin masu zolaya duk wanda yake yawan zolaya za ka gaina yawan fada da mutane to ba a son ta yi yawa a yi ta yar kaɗan madaidaiciya dama duk al'amurra ana so a yi su tsaka-tsaki ba sha da baya sha da baya shine gingin cewa kai ba ka wasa da kowa ba ka zo da kowa lalacewa kuma shine wuce iyaka kai kullum komi za ka yi sai an yi zolaya wannan ba yake kuma ana sa a yi zolaya in za a zolaya a zai yi ta gaskiya banda ƙarya ba ƙarya ba a yin tafi da wasa ana ana ƙarya ne in ta kama ko da wasu abubuwa amma ka kawai ba su kama ba wargi ne kawai kake kai ta ƙarya ba yake na'am wato ne da hukuncin sayan kayan gona ɗan a hali suna ɗan yi
ha
a hukuncin sayan kayan kayayyakin amfanin gona a hali sun sa ɗan yanzu
bai hukuncin wai sayan kayan gona suna ɗanye ba su bushe ba inda su nuna ba laifi amma an ba su nuna ba ba su kai ba to ba a shi sai nuna su ta bayyana haka man zala sallallahu alaihi wasallam sai nuna su ta bayyana ma'ana sun kai inda ana ya gefe su yau koko rufu sai a sayi amma ba haka ba to cinikin kihi ruwa ne cinikin haɗari ne Allah ya kiyaye
karanta sura bayan bayan fatiha raka a ta hudu misali
mai hukuncin karanta sura a cikin raka ta uku da ta hudu cikin sallah a sama bayan ka karanta fatiha ba a yi ka yi ƙari kenan in ka karanta sura ka yi ƙari duk da ke akwai sabanin malamai a kai wasu malamai suna ganin babu lafiya ce wasu kuma malamai suna ganin ƙari ne kai to tun da ka yi ƙari sai ka yi su gina ɗaukan ba ma'ana dai abin inzon samu ne raka ta uku da ta hudu a zawar da ishari da la'asar ka karanta suratul fatiha kai kan ka karo wata sura na'am
wanda yake a a hukuncin a yace a wurin mutum ake walakanta shi yana iya barin wurin yace ko da wurin yana koyan alƙur'ani
mai hukuncin mutum ya zanna ga wurin da ake mai wulakanci ana wulakanta shi amma kuma wurin yana yiwa ya zama turi ne mai kyawu makaranta ce makaranta ce yana koyon ƙur'ani ciki amma ba a ganin darajar shi ko yana iya barin wurin ko lalle inda ake koyon ƙur'ani bai kamata a ce ana wulakanci abin ya zan ba zata ce inda ake tunanin a samu abin ba a same shi ba sai wurin kamata wurin karatu alkur'ani a samu halaye na kwarai idan wannan wurin ba a girmama mutane ba san darajar kowa ba to ko ina ma lalacewa kai in dai wurin koyi qur'ani bai gyaru ba bai mutunta mutane ba idan wani wuri an lalace mai mamakin da za a yi wurin da ake karanta magana Allah don hali na kwarai Allah ya bayyana shi cikin qur'ani kuma inda ake koya aka yi samu wannan abu aka yi samun mutane suna karatu karatunsu daban halinsu daban dare da rana a yi karatu da sayi a yi da rana a yi da marici a yi da daddare amma mutanen ka faɗi ba su da hali na kwarai akwai wannan wannan matsala yanzu ita ke tawama da ita wannan ba daidai ba ne. bai kamata a ce mutum a makarantar da ake koya mai ƙwarari ya koyi wurin musamman ana mai wulaƙanci wadda yau duniya masu addini su ma sun koma duniyar ce ke birge su ba addinin ba addinin sai dai da bakin an taba sai ta babatu amma a aikata ba wani daraja da suke gani da shi kuma mutum kullum sai ya bude qur'ani yana karatu amma bai da hali nan ba bai ya maka in kaga yana ma magana ta kwarai yana girmama ka to ya ga alamun zai kare da kai haka fi sabilillahi kawai ko da wani geman ka da wasu kayan ka haka nan duk sun takure haka da bai sallama ko musu ba su kallon ka ba wannan ba daidai ba musulunci ya fi karfin komi inda mun san Allah gaske sani inda mun san manzo Allah gaske sani fatin ya fi karfin komi kowa na kare ina malmumi na ikhwa musulunci shi ne sama ga kowa babanka shine musulunci ba ka da wani uba wanda ya kai musulunci to ka ga me shi wani da kai da shi diri ɗaya ne me ya kamata kai ka rungume shi ma sallama ka amsa mana so da yawa za ka ganin wani mutum ba ka san kowa ne ne ba wani babban mutum ne wani mutum ya zo ya suke mutane guda biyu ya gaida su kawai suka sheke sa ga mabaraci ne sai ce magudan wurin kanu ya ce yana jin ya ce a sirri ne wata magana aiko na ya ce a da Allah ta yi ba ya ce ka yi haƙuri ga shi kai in kamun magana kan in ba ka taka ba mutane shi kuma mutum ba Allah da ba rai ya ce ya gabarci yana da kayan da aka rina shi da su yana da suna nan boye ba su ne ya matsa mutum ya tashi sai da suka suka boye wani wuri ya ce dama sako ne aka bani kawo da yau damar kuɗi ya ba shi da hito ya ci gaba da zama da wannan ya tafi shi sai daga baya ke gaya ma wannan ya ce muka yi ta mai wulakanci ya yi doye ce kaga abin da ya aka aiko shi da shi kawo to kaga da ya biya masu ya tafi shi ya kira saboda haka shi mutum ko da bai tawo da komi ba kakkari na shi kuma mutum bare rena mutum baka san kowa ne ne shi ba mamaki mala'ika ne Allah ya tuno mata gwada halayenka bai ma komi ba saboda ba mala'ika ba, an an dai aiko shi ne ya maka wani abu ya gwada halayenka ba na mutuwa ba ne amma dai aiko shi ne ya gwada halayenka ya tafi shi ba ka sani ba saboda haka wulakanta mutum ba ya da kyau Manzala sallallahu Alaihi wasallam ya ce wulakanta musulmi kamar kashe shi duk wanda ya wulakanta musulmi to kamar ya kashe musulmi ne kuma nan mun karanta bi hasbi mir'in min ash-sharri an yahqira Allah ya ishi mutum musulmi sharri ya wulakantar da dan uwan shi musulmi ma'ana ya ishe ka sharrin da zai kai ka jahannama ya ishe ka lai a ce kare da musulmi dan uwanka kada ya ishe ka ba sai ka wani labi ba Allah ya na ce wala talmizu anfusakum ku bare na kawunan wai wulakantar da la ayyuhal ladina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran min kar wani ya rena wani kar wani ya zanci izgili ga wani an ka gaba ya da wani abu yau duniya kawai mai abu shi ake ganin bai daraja mai abin duniya kuma kun kuna ganin masu abin duniyan nan an sha samu ga su da abin wata rana ya kare shi ma nan da kake gani kenan dare da ya kare shi ma wace za ka yi da shi ka za ka yi ta rayuwa har sai ka kai karasa wanda za ka kama kowa ba ya kuma shi kenan zuciyarka ta mutu ba tuba na kai da wannan muguwa wannan ɗabi'a ce muguwa muguwan ɗabi'a ce musulmi rena musulmi don mun shi da zake wulakanta shi da zake ɗaukar shi ba komi ba wannan sunan da yake dauke da shi babban suna ne wurin Allah subhanahu abinda Allah ya girmama Allah ya ce kuma wa man yu'azzim sha'airallahi fa inna min taqwal qulub duk wanda ya girmama abinda yake ibada ne ba ko ibada kawai musulunci ba shi bane tushen ibada ba duk wanda ya girmama musuluncin nan to ya nuna yana tsoron Allah duk wanda ya wulakanta kuma wanda yake dauke da wannan sunan to shi kenan ya wulakanta abinda Allah ya halicci mutane domin shi da za ka ba daidai bane a zuwa sami mu a makaranta kuma ba mu da halaye irin da karatun da muke ma'ana kaunin bila amalin kenan muna faɗi ba mu aiki Allah kuma ya ce ya yi wanda fi na amalu lima ta kunu na ma la ta faru ya ku waɗanda suka ba da gaskiya dan me kuke faɗin abin da ba ku aikata ka bura marfatan inda Allah an ta kunu ma la ta faru ya yi girman muni a wurin Allah ku zanke faɗin abin da ba ku yi aiki da shi Allah ya kiyaye mu amin a kira sallama da